أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باي هكا uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammacin alhamishi 26 watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa sha ɗayan watan uku miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala ci gaba a cikin karatun littafi na sharhu sunna na shehun malami al'imamul barbahari yau wannan zai zama mana darasi na 22 a cikin wannan littafi a sati da ya gabata mun tsaya inda malam yake mana magana akan abin da ya shahi tsayuwa akan hanya ta gaskiya alistiqamatu akan tafarki wanda yake na daidai shine mutum ya rabu da dukkan wani rikici mana kare zamanto tsarin addinin ka tsari ne kawai na rikici da tashin hankali da mutane da sauransu dukkan mutumin da kaga yana da niyya ta fahimci gaskiya ba mutum iya da mawukifi nashi ba ya tsaya a kai to babu laifi za ku iya tattaunawa da shi tattaunawa irin ta ilimi ba tare da son zuciya ba a matashiyin karatu a yau malai ke cewa fallahallaha fi nafsika wa alaika bil athari wa ashabil athari wa taqlid fa inna dina innama huwa bit taqlidi ya'ni lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر مالك تشوى الله الله كما أنا كما كد الله كدوب جرمان الله في نفسك أتكن زوجيرك بمعنى أن جن حنكليني أتكن صناكي na koda misali a ce kayi kaza da wani kayi kaza da ka koma gehe kai da kanka tsakaninka da Allah ka tsaya kama kanka gargadi kama kanka wa'azi babu wanda ya isa ya tsiratar da kai ya sa ka taka tudun na tsira in ba tsayuwa kai ka kafe ba ka jajirce ka aikata ayyukan da suka kamata abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni aka abota mashi da shi tsarin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karantar da mu cewa ga yanda allah ke so abota mushi daga shine mala ana yake jan hankalin kai yake jan hankalin yake jan hankalin mu gaba ɗaya cewa fallaha allah fi nafsik mala cewa alayka bil athar ina maka ina maka horo ina jan kunnanka kai ruku da hadisai sannan kuma wa ashabil athar kai ruku da ma'abuta hadisan wa qalliduhum kai kai koyi da su saboda koyi kala biyu ne akwai at-taqlid taqlid da ma'anan al-ittiba'u 'ala al-haqqi wa hadha mahmudun imana kai koyi da mutum akan abin da yake na daidai wannan abu abu ne mai kyau amma ka ka koyi mutum akan abin da yake na banza to wannan shine at-taqlid al-mazmum wanda yake abin abin zargi kenan malam anan yake cewa ka bi hadisai kuma ka bi ma'abuta hadisi sannan kuma wa taqlid ka bi ma'abutan bibiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suke mabiyan shi ne malai ce fa inna dina innama huwa bit taqlid ka sani cewa addinin nan yana tahiya ne bit taqlid akan kwaikwayo ka kwaikwaya ka tsaya tsayin daka ka kwaikwayi waɗannan mazajen wanda su ne sahabba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka nakalto mana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar mala ya ce ya'ani lin nabi sallallahu alaihi wasallam ka kwaikwayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kwaikwayon manzo Allah shiriya ce automatikiyan Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in dai kun ku kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da'a to haƙiƙa kun shiru automatikiyan malice wa ashabihi da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya yarda da su Allah ya ƙara yarda a gare su gaba daya malice wa man qablana kuma ka sani cewa waɗanda suka gabace mu lam yad'una basu bar mu ba fi labsin a cikin wani wata rikita rikita a cikin wani duhu faqalliduhum abin da yake kanka shine kawai ka tsaya ku kwaikwayi waɗannan magabatan da haka wastarih ka huta wa ranka wala tujawizul athara kar ka wuce hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabban na manzo Allah duk mutumin da yake son shiga aljanna ya wajibi ne a gare shi ya yayi aiki da irin yanda suka bauta wa Allah subhanahu wataala saboda su suka nakalto addinin nan zuwa gare mu sannan kuma ga qur'ani ga hadisi akan fahimtar su waɗannan sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce wala tujawizul asara karka wuce irin waɗannan dalilai da hadisai yace wa ahlal athar kuma karka wuce ma'abuta dalilai ma'abuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan malai ke cewa waqif inda mutashabihil qur'ani wal hadisi wala wala taqis shay'an ka tsaya a daidai inda mutashabihil qur'an mana ayoyin da suke da ma'anarsu ba a hili take karara ba suna da rikitaswa ga mutumin da bai daga cikin arrasikhuna fil ilm bai daga cikin ƙwararru gogaggu a harkar ilimi a karanta mashi a wata aya sai ji cewa mutashabiha ce to kai a matsayinka na mai imani ya ya kamata ka mu'amalanci ayoyin alkur'ani mai girma shi ne malaki cewa shi alkur'ani da kake gani kamar da Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana a cikin suratu ali imran daga aya ta bakwai zuwa aya ta takwas Allah ya ambata mana cewa huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد waɗannan ayoyi daga na bakwai zuwa na tara ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa shine sabkar da littahi ga manzalla sallallahu alaihi wasallama littahin nan minhu a cikin shi ayatun akwai ayoyi muhkamai wanda ma'anansu karare yake a hili yake bai bukatar wani ƙarin bayani mai tsawo yace hunna ummul kitabi wannan kuma sune girgamgin littahin sai ce wa ukharu wasu kuma ayoyi mutashabiha wanda suna da rikitaswa ga mutumin da bai da bai da ido a cikin haraka na, na karatu sai Allah yake cewa fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun kaga waɗanda akwai karkata da son ta more to zaka ga suna karkata wanda mutanen da akwai karkata zuwa cikin zuciyarsu fa yattabi'una za su rika bibiyan ma tashabaha minhu ayoyin suke da rigitaswa suke dokan sama da ma'ana daya sai su fake da wani abu sai su ce maka ai gashi qur'ani ne ma ya ce kaza alhali kuma karkata ce ta barin gaskiya a cikin zuciyarsu Allah ce ibtigha alfitnati dan neman fitina wa ibtigha at-ta'wil dan neman kuma tawilantar da alqur'anin ba akan abin da ya kumsa ba Allah ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba ho wanda ya san haƙiƙanin tawilin shi mana tafsirin shi in ba Allah ba warasikhuna fil ilmi sannan kuma da waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi لا يعلم تأويله هيك ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم sai ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma da wani suke tabbatattu akan haraka da ya shahi ilimi wannan a wata a wani a wata a wani fasaran kenan wani fasaran kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san haƙiƙanin fasaran waɗannan al-ayatul mutashabiha in ba Allah subhanahu wata'ala ba to amma me matsayin mai imani akan waɗannan ayoyin sai ka ce warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi waɗanda suke tabbatattu akan harkar ilimi suna faɗan cewa mu mun yi imani da shi kullun gaba ɗaya da ayat muhkamakin da ayat mutashabihakin duka min inda rabbina daga wajen ubangijin mu suke wa ma yadhakkaru illa ulul albab sai Allah ya rihi waɗannan ayoyin da cewa wajibi ne mutum mai imani ya ƙara ya nace akan yin addu'a cewa Allah subhanahu wataala ya shiryar da kai tafarkin da yake madaidaici Allah ce rabbana ya ubangijinmu la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zukatanmu ba'da idh hadaitana bayan ka shiryar da mu wa hab lana min ladunka rahma Allah ka mana kyauta ta rahama daga gare ka innaka antal wahhab lalle Allah kai ne mai kyauta rabbana ya ubangiji innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi lalle Allah zaka hada al'umma gaba daya a wata ranan da babu shakka babu kokonto akan cewa lalle wannan ranan tabbas sana nan tahi inna Allah la yukhliful mi'ad Allah baya saba da abin da ya ɗauka na alkawali to waɗannan ayoyin kala biyu kenan almuhkama da almutashabiha shine anan malam barbahari yake cewa waqif ka tsaya inda mutashabihil qur'ani wajen da ayoyin da suke da rikitaswa kenan abin da bai bayyana a gare ka ba kai tawaqqufi yace wal hadisi yace haka kuma hadisi wala taqis min wala taqis shay'an kar kai kiyasi irin kiyasi na banza kamar da makaranta a baya akan aya alqur'ani ko kuma hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ka bace kuma ka batar maliki cewa wala tatlub min indi wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahli albid'i malaci wala tatlub karka rika neman min indika daga wajenka hilatan bimana hilatan ay jahl mana karka nemi wani abu wanda yake na na na jayayya wanda taruddu biha ala ahlil bid'i wanda zaka rika raddi kana mayar da martani ga ma'abuta bid'a aiwa yace fa innaka umirta bis sukut anhum abinda aka umarce ka shine kai shuru akan su bi ma'ana kai shuru a lokacin da ya zamanto a maganar naka bai da amfani idan zaka yi dukkan lokacin da kaga cewa lalle waɗannan ba shirya wace suke nema bal inda ma cewa kawai dai suna neman rikici ne da sunan addini to abin da yake kanka shine anta anta al'an umirta bi umirta bis sukut as-sukut anhum kai shuru akan su wala tumakkinuhum min nafsika karka ba su dama a karan kanka kenan karka ba da dama idan zamanto a ga wata matsala ta taso sannan kuma wannan matsala ko da basali baka gamsu da ita ba amma baka da ilimin da zaka iya yin bayani a kanta wala tatlub min indika hilatan kar ka yi wasu dubarbaru ko kuma ka yi wani magana irin na jahilci daga wajenka wanda wajen raddi ga mutane wanda suke yan bid'a saboda yin wannan raddin zai sa wata kafa ta budu su gane abu kaza wani bai itikani shi kuna makamancin wannan fa innaka umirta bis sukut anhum a lokacin sai ka ja bakin kai shiru wala tumakkinuhum min nafsika karka ba su dama a karan kanka saboda ka zo misali kayi magana akan abin da lalle tabbas baka da ilimi akan shi maliki cewa ama ama ama alimta anna muhammad ibn sirin rahimahullahu ta'ala ma'a fadlihi lam yujib rajulan min ahli al-bid'i fi mas'alatin wahidatin malai ce wai shin baka sani ba amma alimta shin baka sani ba kenan ko da kana kan tafarki wanda yake na daidai kana ta iya wani ya bujuro maka da wata shubaha bakka da iya amsan da zaka bashi ja bakinka kai shiru har ka kai lokacin da na bincike ne zaka je ka bincika tambaya ne zaka yi ma'abuta ilimi zaka tambaya ka samu cikakken bayani nutsatse akan abu in yaso a lokacin in raddi zaka mashi maka mashi raddi amma baka san abun ba baka san cikin shi da ban shi ba baka tattara riwayoyin da suke cikin mas'alar ba ka tashi kai magana akan wannan abu lalle zaka ba da dama ga dan bid'a akan ka kai wanda kake ahlus sunna ne malice shin bakka da baka sani ba cewa Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin magabata ga hurtaccen malami ma'a fadlihi malice duk da irin falala da yake da wanda yana ɗaya daga cikin kibaru tabi'in manya manyan tabi'ai sannan kuma iya daga cikin ma'abuta ilimi al-mashhurina wanda suke shahararru amma duk da shi wa ma'a hadha tare da haka ya yin raddi ya ƙi yin raddi a kan yake cewa lam yujib rajulan yake amsa wa wani mutum min ahlil bid'i daga cikin 'yan bid'a fi mas'alatin wahidatin a cikin wata mas'ala guda ɗaya yake amsa mushi mutumin ya zo ya yi maganar da zai magana al'imam muhammad ibn sirin yake amsa mushi yake cewa wala sami'a minhu ayatan min kitabillah bai faji wata aya ba daga cikin ayo Allah a tare da wannan mutumin faƙila lahu sai aka ce mushi faƙila lahu faƙala yake cewa faƙila lahu sai aka ce ma shi muhammad ibn sirin faƙala kenan aka tambaye shi me yasa kai shiru baka ji da shi aya baka ce mashi komi ba tare da cewa gashi ya kawo kaza faƙala sai ya ce akhafu ina jin tsoron yake cewa bi fa akhafu an yuharrifaha fa yaqa'u fi qalbi shay'un yace akwai ayar da zan iya bashi a matsayin hujja amma ina jin tsoron in bashi ayar shi kuma me zai an yi harrifa ya jirkita ma'anar ayar ya sa son zuciya a ciki fayaƙa'u fi kalbi shai'un sai wani abu yana iya ɗarsuwa a cikin zuciyata na shakka ko wani a makamancin wannan kun ji dalilin da ya sa na ƙyale shi ban bashi amsa ba idan muhammad ibn sirin ya ba da amsa akan wata matsala daga cikin masail saboda ya lura cewa lalle mutumin nan da ya zo fitinannen mutum ne fitinannen mutum ne ba neman dalili ya zo ba ba neman jayayya kawai ya zo a dalilin haka wanda kuma abu ne wanda yake cikin ɗabi'a da hali na magabata duk wanda suka lura ba Allah bane a gaban shi bussa tsaya su bata lokaci akan shi sannan ma yake cewa idza sami'ta ar-rajula yaqulu idan kaji mutum yana cewa inna nahnu mu innan da kake gani nu'azzimu Allah muna girmama Allah kai kai ne zaka hudi mana a haraka addini mu muna girmama Allah dama daga kaji mutum yana faɗi wannan maganar in ji malai yake cewa idza sami idza sami athara rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa'alam annahu jahmiyun idan ka karanta mushi aya ko hadisi sai ce maka kai wani mu tsoron Allah nan dama fa dama muna girmama Allah mun san darajar Allah subhanahu wataala mun san irin girman da Allah yake da idan ka karanta mashi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan sifofin Allah subhanahu wataala na abin da shahi hadisin da yake magana akan cewa ubangiji subhanahu wataala yana sabkowa karshen kowace dare sabko wanda ya dace da girman shi sannan kuma da hadisin da yake magana akan masu imani za su ga ubangijin subhanahu wataala a cikin gidan aljanna da wasu dalilai makamantan wannan sai ce a nahnu nu'azzimullah mu muna kawai muna girmama Allah ne mun san girman Allah amma wannan maganganun naka da kake bar su me yasa da annahu sami sami al-athar yaji hadisai hadisan kenan bai rada su ba malice da kaji irin wannan kana kawo mishi hadisan da suke magana akan sifofin Allah da sunayen shi yana korewa fa'alam annahu jahamiyun ka sani cewa ba jahami ne yana mabiyi ne ga jaham ibn safwan wanda bayani ya gabata a baya akan shi malice yuridu an yarudda yana so ne ya mayar da mana ya nuna rishin yardan shi athara rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yadfa'uhu bi hadhihi al-kalima sai ya ture wannan hadisin da wannan kalmar ta cewa nahnu nu'azzimu Allah ai mun muna girmama Allah subhanahu wataala mun san girman Allah zai mu za ku kawo ku ce kaza ku ce kaza da sauransu mala cewa huwa yaz'umu annahu yu'azzimu Allah tare da cewa shi huwa yana raya cewa yana girmama Allah wa yunazzihuhu yana tsarkake Allah subhanahu wataala daga dukkan wata siffa ta tawaya amma yake ta iza sami'a hadithar ru'ya idan ya ji maganan hadisin da yake magana akan cewa masu imani za su ga Allah subhanahu wataala wanda shi ma wanda duka bayani ya gabata a baya lillazina ahsanul husna wa ziyada wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira da sauran dalilai makamantan wannan haka kuma malai cewa hadithan nuzuli haka kuma an ka karanto mashi hadisin da ke magana akan cewa ubangiji subhanahu wataala yana sabkowa a kaso na ƙarshen kowane dare sabko wanda ta dace da girman Allah subhanahu wataala sai ya nuna maka rashin halin yardan shi wa gairahu da wasu waɗannan ma wasu dalilai makamantan wannan misali in ka ce mashi ubangiji ya yi bayanin cewa ar-rahmanu alal arshi stawa sai nuna maka halin rashin yarda malai ce afalaisa qad radda athar rasulullah sallallahu alaihi wasallama shin wannan mutumin da aka ambata mashi ga hadisi nan ya tabbata ga kaza ya tabbata ayat qur'ani aka kawo mashi amma duka yana nuna bai yarda ba shin wannan mutumin bai mayar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna rashin yarda akan su idza qala idan yace inna nahnu muqinan da kake gani nu'azzimu Allah muna girmama Allah ayin yanzila fi min mawdi'in ila mawdi'in ya za a ce Allah ya sabko daga sama zuwa ƙasa ya rika kwatanta abubuwan da hankalin shi irin abubuwan da za ka samu wasu firar wasu ɓangarori na 'yan bida suna yi to wannan mutumin faƙad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairihi sai ya raye cewa annahu shikin a'lamu billah shine yahi sanin Allah sama da wani wanda ba shi ba ya za a ce Allah ya sabko daga waje kaza zuwa waje kaza wannan duka ka bar wa Allah subhanahu wataala sani Allah ya bada labarin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin haka abin da yake wajibi akan ka mai imani namiji ko mace wajibi ne ka gaskanta yaya sabkowan yake baka sani ba me yasa baka sani ba saboda addini bai maka bayani ka sani ba da haka baka kakkawartar da kanka malike cewa to irin wannan mutumin fahadar ha'ula'i ina maka kashe da ina jan kunnanka ka kiyaye irin waɗannan mutanen ya ce fa'inna jamhuran nas saboda mafi yawancin gama garin mutane yake cewa mina suƙati na daga cikin al'amma suƙa yana al'awam kenan mutane gama garin mutane wa gairihim da wasunsu ala hazal hal za ka same su akan irin wannan halin haka kawai wani haizo da ƙwalluwar shi takaitatta gurɓacecciya sai ya ture hadisa manzala sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani abin da ya tabbata a cikin abin da yake tabbatacce a cikin hadisi ko kuma abin da ya zo a cikin alkur'ani sai ya nuna halin rashin yardan shi akan abin kuma zai share abin ne da hankalin shi kawai maliki ta kai hankali da irin waɗannan mutanen sannan kuma wa hadhirin nasa minhum sannan kuma kai ma wajibi ne ka riƙa ma mutane gargadi ka gargade su akan su yi hankali da irin waɗannan mutanen mali cewa idan sa'alaka ahadun idan wani ya tambaye ka an mas'alatin akan wata mas'ala fi hadhal bab a irin wannan babi da ake magana akai maliki cewa huwa mustarshidun wannan mutumin yana tambaya yana neman shirya ne ke ka lura cewa mutumin nan kamar an zuba mushi rudu ne da yawa an same kaza amma tsakani da Allah yake tambaya ina gaskiya take gane ya fahimta ya bi malai ce fakallimhu wa arshidhu ka mushi magana ka mushi bayani ka ja mushi aya ka ja mai hadisi ka karanta mushi maganganun malamai magabata ka karanta mushi maganganun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa arshidhu sannan kuma ka shiryar da shi mana ka dora shi saman tafarki wanda yake madaidaici kenan ka mushi bayani gurgurdan hali malai ce wa idza jaa yunaziruka idan yazo yana so ku yi munazara ku tattauna malai ce fahdharhu kai hankali da shi misali ya zo da matsayin shi ba neman ganiya bai zo a kawai rikici ne kawai ya kwaso ya zo su suna kan kaza ko suna tare da wani ko hakanan ne ko ba hakanan ba ne ba to fahazar ku kai hankali irin wannan ya ce fa'inna minal munazarati almira saboda a cikin harakar da ya shahi munazara tattaunawa maliki cewa za ka samu akwai almira za ka samu shayayya ba akan gaskiya ba waljidal za ka samu gardama walmubalaghatu sannan kuma za ka samu wuce gona da iri a cikin al'amura sannan kuma wal husumatu za ka samu husuma ce ce kuce da ce in ce sannan kuma wal ghadaba za ka samu fusata wani ya fusata wani ya ɗauki kaga ana tattauna wani ya ɗauki kujera buga ma wani ko kuma wani tashi wuta daga cikin tattauna kuna makamancin wannan to za ka nisanci irin wannan shi al'amarin addini yan uwa sauki gare shi idan wani mutum ya bar hanya ya zo ya tambaya ko yana so ya gane gwargwadon hali to wannan idan ya zo ka yi ƙoƙarin gwargwadon bayanin da kake da kamashi idan Allah fahimtar da shi alhamdulillah idan Allah bai fahimtar da shi ba kuma Allah halas kai dai haƙƙin da yake kanka ka sabke amma mutum ne ya zo dama da mawukifin shi da matsayin shi kawai yana kan abu kaza ko ma yaya ne ba aya ba ko me zaka karanta mishi yana na akan matsayin shi to kaga wannan tattauna da shi bai da bai da bai da fa'ida saboda kai addini da kake ba dan kai rikici kake addini a kana addini ne saboda neman yardan Allah subhanahu wataala al-Imam Malik Allah ya rahama a gare shi ya kasance iya cikin halka a cikin almajiran shi iya zaune sai karanto fadar Allah subhanahu wataala ar-Rahmanu 'ala al-'arshi stawa aya ta biyar a cikin suratul Taha da ya karanto haka kawai sai wani ɗan rikici sai miƙe sai ce kai fastawa malam ya kamar yaya Allah daidaita kwatanta mana yaya ne da daidaita fa atraqa malikun bi ra'sihi hatta ariqa min alhaya min Allah sai imam malik ya saddakan shi har sai da jibi ya karbi mishi saboda jin kunyan Allah subhanahu wataala sun rafa a ra'asahu sannan sai sake imam malik ya ɗago kan shi sai ce mashi alistiwa umar alumun wal kaifu majuhulun wal imanu bihi wajibun wasu alu anhu bid'atun wa ma'uraka illa rajula rajula fitnatin fa'amara bihi fa'ukhrija li'annahu la yaqsudu al-istirshad wa innama yaqsud at-tashbiha ala an-nasi wa nafya al-istiwa'i wa tafsirahu bighairi tafsiri sahih Imam Malik sai ce mashi al-istiwa'u ma'lum zaka ce istiwa'i abu ne sananne wal kayf yaya Allah ya istiwa'i kace majhul abu ne wanda ba wanda an jahilce shi ba wanda ya sani wal imanu bihi wajib wajibi ne kai imani tunda Allah ya hadin cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa was-su'alu anhu bid'a ka tambayi ma cewa yaya Allah ya daidaita mali ce bid'a ce saboda ba a samu irin tambayan ba a cikin halin magabata da aka hadi mu sun ji sun yi imani ba su nemi su san ba yaya ne abin yake da ka zo ka tambaya ma wani abu ne wanda yake sabo ka zo da shi tambayar taka imam malik ya ce dai wa ma'uraka illa rajula fitnatin kawai dai fitinanne ne kai eh wannan magana taka da kai fitina ce kawai kake nema fa amara bihi fa ukhrija sai imam malik ya umarni aka ciccibi wannan mutumin aka hudda shi daga cikin majalisin saboda bai da amfani me yasa li'annahu la yaqsida la yaqsidu listirshad ba yana neman shiriya bane ba yana neman fahimta bane ba wa inna ma yaqsidu at-tashbiha 'ala an-nas yana so ne kawo mutane rudu sannan kuma wa nafya listiwa yana so ya kore istiwa in gaba da nuna cewa babu shi kamar da yan bid'a zaka ji suna hodiya yau wa tafsirahu bi ghairi tafsirihi sahih sannan kuma yayi tafsirin ma'anar abun ba irin tafsirin wanda yake na daidai ba imamu malik yace a hudda mun wanda daga cikin majalisin aka hudda shi to haka ja in ja da ce in ce da faɗi in faɗa da sauransu idan akwai sa ran wannan mutumin insan ne marin ya zo da zuciyar shi marina mana yana da niyyar ya lankwasa ta inda gaskiya ta bi yawwa wannan sai ka tattauna da shi amma mutumin da dama da ya zo da position in shi ya zo da aka wanda tattauna da shi bata ma kai lokaci ne ka fusata ku ta rikici ku ta tada jijiyan wuya kuma ƙarshe babu wani sakamako a kai mu koma cikin nassin littafi malik ya ce wa qad nuhita haqiqa an hane ka an jami'i hadha akan waɗannan abubuwan da aka ambata maka gaba ɗaya a baya na almira wal jidalu wal mubalaghatu wal khusumatu wal ghadab duka an an hane ka akan haka yake cewa an jami'i hadha jiddan sosai da sosai an hane ka malik yake cewa wa huwa yuzilu an tariqil haqq yana kawar da mutane daga tafarki wanda yake na daidai malik ya ce walam yablughuna bai zo mana ba walam ya blogna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nazara aw jadala aw khasama malace mu dai bamu samu ba bai zo mana ba daga cikin ɗaya daga cikin fuqaha'una mana ɗaya daga cikin malamanmu na fiqhu min fuqaha'ina wa ulama'ina ko ko malamanmu annahu nazara yayi munazara mana ya tattauna au jadala ko kuma yayi jayayya au khasama ko kuma yayi rikici ba ba a samu daga cikin magabata sun yi haka mi malakin da wannan magana بمعنى أنه لم يفعل هذا النوع من المخاصمة التي يراد بها إيثار الفتنة أو إثارة الفتنة وتشكيك الناس ونشر ونشر البلبلة ba a samu daga cikin magabata duk wanda ya fahimci cewa annan mutumin da ya zo tattaunawa da yake so a yi ba tattaunawa ta fahimta bali na ma ya zo ne kawai saboda ya sa mutane shakka akan addinin su ya kawo rikici ya zuba cikin mutane malici ba mu samu ba ahadun min al-a'immati wal ulama'i wa salafi hadhihi al-umma ba mu samu ɗaya daga cikin magabata ba da malamai na wannan al'ummar managarta sun yi irin wannan tattauna da haka ka tattauna a cikin abin da yake da amfani abin da bai da amfani kaka tattauna akan shi duk abin da ya zamanto ana neman fitina ce da jayayya da tattaunawa wanda ba ta da wani amfani to wannan bai da amfani saboda shi addinu wadihun walillahi alhamdu addini iya nan ba iya karara ma'anar shi ba mazallaci na bar ku a sama wani tafarki wanda yake daren tafarkin kamar ranar shi yake mana fari ne kal abu ne wanda yake da saukin fahimta shi yasa Allah ce ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru ba wanda zaka samu yana jayayya yana cece kuce akan ayoyin Allah sai wanda suka kafirta a nuna mishi Qur'ani ya ce kaza ce bai yarda ba kuma yana da awanci shi musulmi ne القرآن واضح القرآن أبينيك كرر بيّن أبينيك فليس فيه جدال باب ونما كان جاية أتكينشي نؤمن به واجبين مي إيمان دشي سنكون متبتر دا أبن دزو دشي لفظين شي دا معنين شي قبادة دا الله سبحانه وتعالى wannan shine abin da malai ambata mana a nan kenan mutum mai imani karka bata kanka karka bata ma kanka lokaci akan jayayya da mutanen da jayayya da su bai da amfani eh kada zaman to kawai kai ko ina kawai kai dan dan munazara ne ko kawai ta a kanka shagaltar da kanka idan ka fahimci abu kaza babu wani fa'ida a ciki kanka ba kanka wahala eh ka san yadda za ka yi ka tsira tsakaninka da Allah subhanahu wataala wannan shine ahammu min kulli shay qala al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala al-hasan al-basri yake cewa yace al-hakimu la yumari ولا يداري حكمته ينشرها إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله الحسن البصري yake ce alhakim mutumin da yake da hikima bimana mutumin da yake da hikima a cikin maganganun shi alhassan albasari kuma ɗaya daga cikin magabata ne malami ne mashahuri sananne malami daga cikin tabi'ai ana kiran shi da suna alhassan ibn ali alhassan ibn ali alhassan alhassan albasari malaci al'imamu al-mashahuru min tabi'in yake cewa alhakimu ai allazi indahu hikma mutumin da yake da hikima idan aka ce hikima kuma shine dora abu inda ya cancanta dora shi shine hikima eh alhakimu la yumari ba za ka same shi ba yana jayayya ai la yujadilu jidalan amiqan baya jayayya jayayya mai zirhi ai ta ja'in ja ai ta la la baka same shi haka sannan kuma walayu dari ba za ka same shi ba yana jayayya sannan kuma ba za ka same shi ba yana shi sumuhulla yudari ahlal batili wa yastaslim lahum bimana yana kai kawo da ma'abuta bid'a kuma yana ya sallama a gare su a ba za ka same shi ba yana jayayya sannan kuma ba za ka same shi ya sallama musu kenan shi harakan su daban harakan shi daban hikmatuhu yanshuruha hikimar take tare da shi ma'ana ilimin da yake tare da shi zai yada ilimin da yake da in qabilat hamidallah in an amshi ilimin ya he ma Allah godiya sannan kuma wa in ruddat in aka maido ilimi aka ci a ba haka nan bane ba hamidallah sai ma Allah godiya saboda yana da yaqinin cewa akan abin da yake kai daidai ne insha Allah waja'a rajulun ila al-hasani wani mutum ya zo zuwa ga al-hasan al-basri fa qala yake cewa ana unaziruka fi din ya ce alishiga wata malam ina so za mu tattauna a kan harkar addini faƙalar alhassanu sai alhassan yake cewa ana araftu dini fa'in balla dinuka fadhab faɗulubuhu ya salam malam yake ce mashi alhassan albasar yake ce mashi ana araftu dini ya ce za mu tattauna a kan addini ya ce e malam ya ce mashi ni na san addini na na san abin da nake yi ba wani abu ne na kwaso a yau bayan al'ashe ta duhaha tsakanin a hantsi nake a abu ne wanda yake nasa abu da nake addinance in ji alhassan basari sai wannan mutumin da ya zo shi alhassan basari yake ce mashi to kai kuma fa in dalla dino ka in addinin ka ya bace alhassan basari ya ce mashi fazza hab fadlubu ka je ka nemo addinin ka ban ni da lokacin da zan zo in tattauna da kai ka bace je ka canza haraka wannan yanka ni na sa abu da nake yi kaga wannan iya daga cikin halin magabata mana suna fama ne ya za a yi a tsira ba a zo a kawo ba kawai kashi mutu yana buga gaba cewa shi ya tattauna da wane ne an yi wa kuma duka za ka samu mafi yawancin abin da ke hudu ƙarya ne yana ta cika baki mali ci gaba da cewa alam annad dina huwa taqlidu ka sani cewa addini shine bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa taqlidu li ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam da bin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan bayanin shi ya riga ya gabata a baya sannan malai gita wa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi yaquluna yaqulu ahaduhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji wasu wasu mutane ala babi hujratihi a kohon gidan shi yaquluna suna cewa alam yaqulillahu kaza shin Allah bai ce kaza ba wa yaqul akharu daya shi ma yana ce alam yaqulillahu kaza shin ba Allah ya ce kaza ba kenan ana tattaunawa ana ta ja'in ja fa kharaja mughdiban sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hoto a fasace fa qala abi hadha amartukum yanzu da wannan abin na umarce ku an bi hadha bu'istu ba bu'istu ilaikum ko kuma da wannan abin da kuke na jayi aka aiko ni zuwa gare ku yake cewa an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din ku rika buga littafin Allah shashin shi akan shashi wane ce kaza Allah ce kaza wane ma ce Allah ce kaza fanahahum an digital manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hane su akan yin jidali kenan jayayya a jayayya matakar ba neman fahimtar gaskiya ake bata da wani amfani da haka mutum ya nisanci wani ja'in ja da sauransu kai kai ta kokarin ya za a yi abubuwa su daidaita ka bauta wa Allah subhanahu wataala dan lokacin da Allah baka kar ka zo ka shiga wasu rikita rikitan da har ka mutu ba za ka iya huta daga cikin su ba wasu kahin kai sun shiga sun mutu ba sa'ida ba kai ko alama an hwara kenan amma ba su ma kai inda ya kamata su kai ba kuma sun koma ga Allah subhanahu wataala قال المؤلف رحمه الله تعالى وكان ابن وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره المناظره عبد الله بن عمر الله قادر da gare shi yana kyamatar tattaunawa wa malik ibn anas malik ibn anas shi ma haka yake cewa wa man fawqahu da waɗanda suke sama da su wa man dunahu da waɗanda suke ƙasa da su ila yaumina haza har zuwa yau duk wani malami da zaka samu malami rabbani bai cika shagalta ba da fiye da da da da da da ruduwa akan tattaunawa tattaunawa lalle malamai suna tattaunawa amma akan abin da ake ga alaman cewa lalle wani da gaske yake idan aka kai shi makura aka kai shi bango to zai iya barin abin da yake komo kan abin da yake daidai wannan babu laihi a tattauna amma dai zama to tattaunawa da ba ta da wani amfani to irin wannan addinin musulunci bai da shi ba maliki cewa wa qaulullahi azza wa jalla akbaru min qaulil khalq lalle fadar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce mafi girma sama da fadan halitta qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yake cewa ma yujadilu ba ho wanda yake inkari fi ayatin lahi a cikin ayoyin Allah illal ladzina kafaru sai kafirai da haka mutumin da ya inkarin wasu abubuwan da suke ma'alum min addini bi darura abu ne sananne a cikin addini har ku bata kanku lokaci akai illa Allahumma dai akwai wanda kuke ga kaman za su bi shi wanda makamancin wannan a hutu a haska a yi bayani gurgudun hali da hali ibada li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin wa inna Allah la samiun alim malaci wa sa'ala rajulun Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa qala wani mutum ya tambayi Umar dan Khattab Allah kare ra'a gare shi sai Umar yake cewa wan nashidati nashda fa qala law kuntu yake cewa laukunta mahlukan la darabtu unuqaka wani mutum ya zo yake tambayar Umar ibn al-Khattab Allah kare da gare shi bayani akan wannan shidati na shida can farko suratul naziat da Allah subhanahu wataala yake cewa wannan naziat gharqa wannan shidati na shida Allah yana rantsuwa da mala'iku masu fizgiran kahuri fizgewa sannan kuma wannan shidati na shida Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suke fidda ran mai imani a cikin nutsuwa a cikin nutsuwa mutum yake tambaya kai tsaye tambayar da ya yi umar ya fahimci cewa wannan mutumin jayiya ce yake so yana so ya bayyana cewa to mala'iku in sun zo ina suke da sauran maganganu makamanta wanda aka ji ana yi faƙala sai umar yake cewa laukunta mahlukan inda na ga kanka a aske tal ya ce la darabtu unquka da na sabke wuyanka yanzu me yake nihi da wannan maganar abin da yake nihi da wannan maganar inda inda kanka a aske yake kwalkwal kenan alama ce daga cikin alamomi na wasu mutane wanda suke batattu wanda su ne khawarij wanda suke su ne khawarij eh daga cikin alamunsu za ka ga sun aske kansu kwalkwal to umar ya ce inda kanka haka yake da ka bakonci lahira yanzu saboda kenan jidali ne kawai rikici ne da sunan addini wanda ma anzalallahu bi zalika min sultan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yumari yake cewa shi mai imani baya jayayya irin jayayya mara amfani mazalla ce wala ashfa'u lil mumari yawal qiyamati mutumin da yake da irin wannan jayayyan da sa'in sakin mazalla ke cewa bana ceton shi a gobe kiyama yace fada'ul mira'a ku bar irin jayayya mara amfani li qillati khairihi saboda akwai karancin alheri a cikin shi akwai karancin alheri a cikin shi idan ka samu almunazara ma tattaunawa wanda take ingantatta wannan babu laihi an samu daga cikin magabata misali al-Imam Shafi'i Allah ya rahama gare shi yake cewa ma nazartu ahadan illa ahbabtu an yazhara al-haqq ala yadi ala yadihi fa antafi'a ka duba gani Imam Shafi'i yake cewa yace wallahi bamu taba zama tattaunawa da wani ba sai na guraci Allah ya sa gaskiya ya hutu a hannun shi saboda in karu da shi saboda ni in sabka daga kan abin da nake in rike abin da shi yake sama kaga kenan dole in za a ta tattaunawa a tahi da niyyar cewa in na gane ban ni da gaskiya ban ni da dalili wajibi ne a gare in mai kauya in ka gane kai ma haka wajibi ne yawwa irin wannan sai a tattauna kowa don Allah yake tsaka ba kawai yana kare mabiyan shi bane ba ko kuma yana ya haɗo ta magana an ce ba haka nan bane yanzu yana so kawai ta kowane hali kuma wani irin magana zai iya yayi mowa ya kawo ya dora ya tada hayaniya ya tada kura sosai saboda ya nuna wa mutane cewa shi din ba wasa bane kuma baya faduwa ka duba matsayin imamu shafi'i a cikin ilimi amma yake cewa duk mutumin da muka yi munazara da shi ina so Allah ya bayyana gaskiya a hannun shi saboda in har in amfana da in amfana da shi me yasa li'annahu laysa qasduhu hawa ba san zuciya ba yake bi wa an yantasira huwa ko kuma cewa bari shi ya ci nasara bal qasduhu zuhurul haqq abin da yake so kawai gaskiya ta bayyana ya salam gaskiya kawai ta bayyana sannan kuma wa bayanul haqqi da bayani irin na gaskiya sawa'un ma'ahu aw ma'a ghairihi ko ya zamanto shi yake da gaskiya ko kuma ya zamanto wancan yake da gaskiya shi dai gaskiyar yake bi ba magana ba a an aka yi wani wani ya ji kumya ko wani ya yi kaza a duka wannan ba wannan ake ma ba magana ce ta neman yardan Allah subhanahu wata'ala Allah shirya da mu karantarwar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ita sannan ba haka maliki cewa ya ce wala ya hillu li rajulin muslimin an ya kula fulanun sahibu sunnatin baya halatta ga mutum musulmi ya ce wani ai ma'abucin sunna ne hatta ya alama minhu har sai ka sani tare da wannan mutumin annahu qad ijtama'at fihi khisalu sunna sai ka tabbatar da cewa alamomin ahlus sunna sun tabbata akan wannan mutumin to babu lahi zaka ce wani su wani iya cikin ahlus sunna amma ba suna bane ba ka ce kai kai na ahlu sunna amma in aka kalle ka tun daga alif inka har yawun inka babu sunna tare da kai bat sai dai da awar sai dai cewa ni ahlu sunna ne ko mu ahlu sunna ne a ba wannan ake ake ake ake ruduwa da shi ba ana ruduwa ne da aikin da kenan dole aiki ne zai tabbatar da kai ahlu sunna ne ko kuma ahlu sunna bane ba malace la yuqalu lahu sahibu sunnatin ba za a ce mishi ma'abucin sunna ba hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha sai an ga sunna qarara ta bayyana a tare da shi yawwa a lokacin sai a kira shi da sunna ahlus sunna qala abdullah ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala abdullah ibn al-mubarak ɗaya daga cikin magabata Allah ya rahama gare shi yake cewa aslu yake cewa aslu 72 hawan asalin wannan batotin nan 72 manzala da yake cewa sallallahu alaihi wasallam sa taftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa za a samu kashi 73 a cikin wannan al'ummar manzala ya ce kashi ɗaya ne zai ta yi aljanna kashi 72 na wuta za su ta yi gaba da shine malam abdullahi ibn mubarak yake cewa aslu 72 hawan asalin wannan son zuciyar nan da hanyoyin nan na banza 72 da manzala ce duka wuta za su yi mali ya ce arba'atu ahwa'in son zuciya ne guda hudu duk wani son zuciya daga jikin wannan yake fita yace fa min hadhihi al-arba'a fa min hadhihi al-arba'ati ahwa ahwa'in yake cewa tasha'abat al-ithnani wa sab'una hawan daga wannan abubuwan guda hudu ne wannan son zuciyar guda hudu tasha'abatil tasha'abat yake cewa sai karkasu alithnani wa saba'una hawan aka samu har kashi saba'in da biyu waɗannan guda hudun kuma su ne ga su kamar haka na harko alƙadariyatu wal murji'atu wal shi'atu wal khawarij na harko alƙadariya ma yace alƙadariyatu su ne mutane da suke kore kadara suna cewa kullu wahidin ya khuluqu fi'la nafsihi kowa shi yake halitta abin da mana aikin da yake aikatawa ganin daman shi ne shi ga dama aikata ولم يقدره الله عليه ألا بقدر تأجر شبه إنما هو الذي فعله مستقلا شيني أيكتا ألا بيسوب أيكتا سبحان الله تونا سوني سوني القدرية يجي وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم دونا شيني مغانا تا المعتزلة دوان يكي يكي يكي مبيا أجريسو sannan kaso na biyu kenan bayan abin da ya shahi alkadariya sai almurji'a almurji'a kuma su ne wanda muka ambata a baya wanda suke cewa wanda suke raba abin da ya shahi aiki suka ce bai shiga cikin ma'anar imani aiki bai shiga cikin ma'anar imani suka ce al'amalu la tadkhulu fil iman fa idza kana mu'taqidan bi qalbihi walau taraka jami'al a'mali law ma salla wala sama wala fa'ala ayya shay'in يدخل الجنة والإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم لأنه في القلب suka ce mutum ya ce ya imani ya gaskanta a cikin zuciyar shi an kare ko da bai sallah ba suka ce ko da bai azumi ba suka ce ko da bai aikata komi ba suka ce zai shiga aljanna kuma suka ce imani bai karuwa bai raguwa saboda me yasa a cikin zuciya yake suka ce fa imanu abi bakrin wa imanu afsaqin nasi indahum sawa'un suka ce imanin abubakar siddiq radiyallahu anhu da imanin mafi fasikanci a cikin wannan al'umma mafi lalaci a cikin wannan al'umma wani daban suka ce da imanin shi da imanin abubakar suka ce ɗaya ne bai karuwa bai raguwa subhanallahi wannan su ne murji'a eh wannan su ne murji'a amma ahlus sunna abinda ya shahi imani a wajen su qaulun ne bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah imani faɗa ne a saman halshe ƙuduri a cikin zuci aiki a saman gabbai yana ƙaruwa ta hanyar ɗa'a ga Allah yana raguwa ta hanyar saba wa Allah subhanahu wata'ala kaso na uku sune ash-shi'a humul ladhina yaz'umuna annahum yuhibbuna ahlal bait sune suke raya cewa rayawa ne suke za'am ne cewa suna son ahlul bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatashayyauna li ali wa dhurriyyatihi suna goyon baya ga aliyu da zurriyar shi wa yataqiduna annahum zulimu suna tsammanin cewa wai an zalimce su ne a wasu haƙƙin su ba da wasu abubuwa makamanta wanda suke ambatawa to su khawari su lasusumallah su shi'a kenan su ma daga cikin su kuma kaso ne daban-daban kamar da murji'a su ma kaso ne daban-daban kamar da alqadariya su ma kaso ne daban-daban sai kaso na hudu na ƙarshe malai ke cewa su ne alkhawarij هم الذين يخرجون على ولي الامر بالسيف سنه wanda suke hutu na hutu da shugabanni da hatta hanyar ɗaukar makami idan hasala minhu khata'un idan shugaban yayi kuskure la yasilu ila haddil kufri kuskuren da bai kai kafirci ba amma su hutu na hutu da shi sannan kuma waya shuquna asa ta'a sai su karya sandar bimana bimana sai su karya da'a da biyayya a gare shi sannan kuma wayo kafiruna almuslimina bil kaba'ir allati duna shirk sai su rika kafirtar da musulmai a dalilin a dalilin kaba'ir manya manyan zunubai suka aikata wanda bai kai shirka ba fa madhhabuhum yatakawwanu min shay'ain abu na farko al khuruj ala wulati ala ala wulati al umuri suna hutu su tuna hutu da shugabanni sannan kuma su khawarij dinnan suna takfiru murtakabil kaba'ir duna shirk suna kafirtar da duk mutumin duk wani aiki da ka sani in dai mutum zai aikata shi wanda an ce ka ai to su a wajen su kawai mutum ya kafirta to waɗannan abubuwan guda hudu alqadariya da almurji'a sannan kuma da allalala da shi'a sannan da alkhawarij waɗannan hudun duk wani bata daga gindin su ya fito Allah kare mu Mali ci gaba da cewa man qaddama Aba Bakr wa Umar wa Usman wa Ali ala jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa lam yatakallam fil baqina illa bi khairin wa da'alahum faqad kharaja min at-tashaw min at-tashayyu'i awwalihi wa akhirihi duk mutumin da ya gabatar a bangaren daraja da fifiku a cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da Abubakar sannan Umar sannan Usman sannan Aliyu duk da cewa akwai sabani tsakanin kamar da bayani zai zo a gaba bangaren daraja tsakanin Usman da Aliyu da da mas'ala ce khilafiyya amma da yawa daga cikin malamai suna rinjayar da Usman ala akan Ali radiyallahu anhum ajma'in to duk mutumin da ya gabatar da waɗannan ya jera su haka kenan wannan mutumin malik ya ce ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yatakallam fil baqin bai yi maganganu marasa kyawu ba da zargi da suka da sauransu akan sauran sahabbai duk in ka ji yayi magana baya magana illa bi khairin sai ta hanyar alheri wa da'alahum yana musu addu'ar cewa radiyallahu anhum radiyallahu anhum to wannan mutumin faqad kharaja min at-tashayyu'i ya huta min at-tashayyu'i daga harakan da ya shahi irin wanda ɗan shi'a suke ciki a awwalihi wa akhirihi harkon shi da ƙarshen shi kiran ya huta baya cikin su kaga gaba ɗaya ka hada su abubakar radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu usman radiyallahu anhu ali radiyallahu anhu dukan su ka hada su sannan malai ci gaba da cewa wa man qala duk wanda yace al-imanu qawlun wa amalun yace imani qaulun magana ce wa amalun da aiki ne yazidu bi yazidu wa yanqusu yana karuwa yana raguwa faqad kharaja min al irja'i awwalihi wa akhirihi kenan zuma yana so ne kakkabe gaba daya yanzu an ce waɗancan su ne asalin bata ku da khawarij da qadariyya da murji'a da shi'a da khawarij to waɗannan kaga na harko sai fara da khawarij da afwan ɗan shi'a duk mutumin da ya yarda da waɗannan khalifofi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guda hudu to wannan mutumin baya daga cikin ɗan shi'a sannan kuma duk mutumin da ya ce imani magana ce aiki da aiki yana karuwa yana raguwa to shi wannan mutumin ya huta da minal irja'i awwalihi wa akhirihi kenan bai daga cikin almurji'a da suke cewa ai imani kawai an kai shi kenan ko kai aiki ko baka yi aiki ba dai kana nan a matsayin ka na mai imani kenan ka huta daga cikin su tunda kai ka yarda cewa magana ce da kudurin zuci da aiki da gabbai sannan yana karuwa sannan yana raguwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana a cikin alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mali cewa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin duk mutumin da yake yi maganan cewa za a iya yin sallah a bayan kowane mai aikin da'a da dukkan wani fajiri misali musulmi ne amma koda ya ya aikata abubuwan da ba daidai ba babu lahi zaka iya bin shi sallah wal jihadu ma'a kulli khalifatin kuma da yin jihadi tare da kowane khalifa sannan kuma walam yara al khuruj ala sultan yana ga baya ga halaccin fito na hoto da sarki ko kuma shugaba shugaba bis saifi ta hanyar ɗaukar makami wa da'alahum kuma yana musu addu'a bis salahi akan Allah ya gyara su faqad kharaja min qawli al khawarij awwalihi wa akhirihi wannan mutumin ya huta daga cikin haraka ta al khawarij farkon su da karshen su afwan kuma shi harkon shi da karshen shi kenan baya cikin su kenan wannan kaga raddi ne akan khawarij kenan baya halatta baya halatta ka zo ka ce ba za ka yi sallah bayan mutum ma saboda fajiri ne kuna makamacin wannan ko da fajiri ne inda mai imani ne a wali zaka iya sallah bayan shi sannan in shugaba ne kai jihadi tare da shi ka mashi addu'o'in Allah gyara shi malai ce wa man qala al maqadiru kulluha min Allah duk wanda yace kadara duka daga Allah subhanahu wataala take khairuha wa sharruha alherin ta da sabanin ta yana sharrin ta sannan kuma yudillu man yasha wa yahdi man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama ya shirye da wanda ya ga dama faqad kharaja min qawli al qadariyyati awwalihi wa akhirihi wa huwa sahibu sunnatin malai ce hakika wannan mutumin ya huta silib bana harkon shi da karshen shi daga haraka yan qadariyya kenan baya tare da su kuma lalle wannan mutumin ma'abucin sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam mali ce wa bid'atun zaharat ga wani wata bid'a da ta bayyana yace hiya kufrun billahi alazim kafirci ne da Allah mai girma da buwaya wa man qala biha duk wanda ya faɗi wannan kalmar yake cewa fa huwa kafirun billahi shi ma ya kafirta da ga Allah la shakka fihi ba shakka da kokonto to wannan wannan wannan kalmar wace kalma ce malice kalmar ita ce man yu'minu bin raja'a duk wanda ya yarda cewa akwai wasu sun mutu kuma za su dawo abinda babu nassi na alkur'ani da ya tabbatar da shi ba hadisi da ya zo da shi haka kawai ka ce ai wani ma da ya mutu ai zai dawo waya kulu zai ce misali ali ibn abi talibin radiyallahu anhu hayyun ne ce ai ali ibn abi talib yana na raye kamar za ka ji su in shiya suna haɗi wasa yarji'u qabla qabla yawm al-qiyamati kuma zai dawo qabla yawm al-qiyamati ka hiraran tashin kiyama kuma yace maka Muhammad ibn Ali Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn al-Baqir yace maka ai shi ma yana nan zai dawo sannan kuma yace maka Allah bada bada Muhammad bada Muhammad ibn Ali ya ambata maka kuma ya kara maka da cewa wa ja'faru wa ja'faru ibn muhammad da ja'far ibn muhammad ibn ali ibn al-husayn shine ja'faru sadiq ja'faru ne sadiq shi ma ya ce maka yana rayi sannan kuma wa musa ibn ja'far sannan da musa ibn ja'far shine musa ibn ja'far al-kazim ibn ja'far sadiq sannan shi ma ya ce maka ai waɗannan duka suna nan a raye kuma za su dawo wannan su ne 'yan shi'a su suke faɗi wannan magana wa ya takallamuna fil imamatu kuma zaka ji ana ta magana akan limammai wane ne wa jagorori guda goma sha biyu sun yi wa malici idan su suke faɗin irin waɗannan maganganu to duk wanda ya ce wani zai dawo alhali Allah subhanahu wataala ya ambata wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una sannan kuma a ciki ba dalilin da suke da wanda yake nuna cewa waɗannan bayan Allah suna da duka gaba ɗayan sun mutu kenan kaga ƙaryata Allah subhanahu wataala ne sannan kuma suna cewa wa annahum ya'lamun al-ghaiba da Ali ibn Abi Talib da sauran waɗanda aka ambata da suka ce ai duka sun san gaibi abinda zai je ya zo gaba daya da abinda za a shekara mai zawwama duka sun sani alhali kuma mun sani gaibi ba wanda ya san shi in ba Allah subhanahu wataala ba qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun ka faɗi musu cewa ba wanda ya san cikin sammai da kasai babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba wa ma ya shi'urun ayyana yi ba sun ko ba san ba yaushe ne za a tayar da su ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake da ilimin gaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin sannan kuma suna ce malaiki cewa waɗannan mutanen fahdharhum kai hankali da su fa innahum kuffarun billahi alazim sun kafirce wa Allah saboda sun karyata abinda Allah ya hudu manzon shi wa man qala bi hadha alqawl kuma duk wanda ya faɗa da irin wannan faɗa shi ma ya bi sawun su Allah subhanahu wataala ya kiyaye sannan malik ke cewa qala tu'mat ibn amr wa sufyan ibn uyayna rahimahumullah rahimahumullah ta'ala Allah subhanahu wataala ya musu rahama da tu'ma ibn ibn ibn amr da shi da sufyan ibn uyayna suka ce man waqafa inda uthman duk mutumin da yayi tawaqqufi akan abu sha'anin usman me yake cewa tawaqqufi shine ka ce a ni dai na tsaya ni ban sani ba abin nan kaza ne ko kaza ne shine tawaqquf kenan akan harakan usman wa aliyun da aliyu fa huwa shi'iyyun to ka tabbatar da cewa wannan mutuman dan shi'a ne bi ma'ana anan malam da yake cewa wa man yake cewa duk afwan duk mutumin da man waqafa inda man waqafa inda usman kenan duk mutumin da ya tawaqqufi akan al'amarin da ya shafi usman توقف في شأن عثمان وعلي وقال إن الخلافة لعلي سيزوج أي خليفة علي ني كماتا ولست عثمان با عثمان بني كماتا أباما علي كماتا أباما ما ليش وانا متمد أن شيئاني فهو شيعي كان أن شيئاني كان توقف عندي ما ناي شيا سي بيربدا خليفة عثمان نعلي كوي ردشي فهو شيعي وانا متمد أن شيئاني يكي تشوى لا يعدل ba a hukumta shi da cewa adali ne wala yukallamu sannan kuma ba za a mushi magana ba magana irin ta karramawa ko kuma magana sakakka mai daɗi haka ba za ka mushi irin wannan magana ba saboda dan shi'a ne wala yujalasu haka kuma ba a ma zama da shi saboda me yasa li'anna dararahu yantashiru ala man jalasahu duk mutumin da zai zauna da irin wannan mutumin zai cutar da kai zai bata maka addinin ka shine maliki ta wala yujalas wa man qaddama aliyan ala usman radiyallahu anhuma duk wanda ya gabatar da aliyu akan usman Allah kare da gare su gaba daya fa huwa rafidun zaka samu barafide ne irin wanda suke zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne faqad rafada athara ashabi rasulillahi zaka samu ya kauce ya bar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ka iya cikin rawafid su rawafid an samu suna daga arrafdu ne ma'ana ka ki abu ka nuna bujirewanka da rashin yardanka an samu su wannan suna li annahum qalu li zaid ibn ali saboda sun ce wa zaid ibn ali suka ce mushi ma taqulu fi abi bakr wa umar me zaka ce game da abubakar da umar zaid ibn ali zaid ibn ali suka ce mushi ya zaka ce game da abubakar da umar kaga da ne ga aliyu ibn abi talib sai shi zaid yake cewa kala ya ce uhibbuhum wa atawallahum ina son su ina jibintar lamarinsu li'annahu ma saboda su inna guda biyu da kuka ambata mana abubakar da umar wazira jaddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ne mataimaka na kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba gaba su diyan da jikokin duka suna zaman mutunci da arziki haka suka rayu sa suka kare da waɗannan mutanen gaba ɗaya yanzu a yau kawai wani matsiyaci sai zo rika zagin abubakar ya ce ya ma iyalin gidan aliyu kaza alhali da gidan aliyu da gidan abubakar da gidan umar da gidan duka tare suka rayu waje guda suna girmama juna sa suka bar duniya kaga nan da jika ne na annabi muhammad na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ga abin da yake ambatawa ko kace tattaba kunne afwan jika jika ga manzo Allah kenan kane ne ga su Al-Hasan da Al-Husain yake cewa faqalu sai su lokacin da yace a ni ina son Abubakar da Umar sai suka ce idan to in haka ne narfuduka mun kyamace ka mun barka farfaduhu sai suka kaurace mushi suka kishi fasummu bir rafida sai aka ce musu ar-rawafir shikenan bujirarru bujirarru ne suka bujirewa Zaid ibn Ali ka duba haka hobata kai ga wanda su ne kake ma kai kana ta haƙƙin su wane ne to shi da kai shi ce maka yana girmama su kuma ya tawalla amrahum yana jibintar lamarin su yana soyayya da su yana son su suna son shi to wannan shine kaga shine malam can sama yake ce maka yake cewa man qaddama aliyan ala usman fa huwa fa huwa rafidi yace faqad rafada athar ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi rafad yayi bujirewa game da hadisan maganganun sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama sannan ma cewa man qaddama arba'ata ala ala jami'ihim wanda ya gabatar da guda hudun nan gaba daya akan sauran sahabbai kenan Abubakar Umar Usman Ali ka gabatar da su sune harku wa tarahama ala al-baqin sannan kuma sauran sahabban su ma ya rika cewa rahimahumullahu Allah ya musu rahama ya rika karka musu adda irin na alheri wa kaffa an zalalihim ka kame game da irin abubuwan da suka samu na kusakure da suka yi sun yi kuskure kaza ka kayan bakin ka saboda kai ba za kai za ka musu shari'a ba sannan kuma waɗannan mutane alherin su ya lillimka abin da yake suka aikata wanda yake na ba daidai ba kuma ɗiyan adam ne yukhdi'un wa yusibun za su yi daidai za su yi ba daidai ba malai ce duk mutumin da ya zama to haka ne ɗabi'ar shi fa huwa ala tariqil istiqamati yana kan hanyar shari'a wal huda da al istiqama tsayuwa kyam akan abin da shi addini wal huda da shari'a yake cewa fi hadhal babu a wannan bangare to ina ga insha Allah ta'ala nan ya kamata mu dakata kenan matashiyar karatu sai zamanto magana akan sahabban nan guda goma wanda aka ba su albishiri da gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah
فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير